ne za a je a sami waɗannan ni'imomi na gidan aljanna a kuma kubuta daga wancan bakar azaban da ke cikin wutan jahannama wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatar da mu daga wannan al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga babban sajin Annabi sallallahu alaihi Amr bin As yana ba da labarin tafiye-tafiyen da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wata rana muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka sauka a wani wuri to dama ɗabi'an duk wanda ya je matafiya in suka sauka karauka suka sauka a wani wuri kowa zai rika yin abin da kuma yake gaban shi da haka waɗansu suka shagaltu da ba dabbobi ruwa waɗansu suka shagaltu da 'yan wasanni zo mu kwatanta harbi da kibiyoyi waɗansu suna harbi da kibiya waɗansu suna kula da dabbobi waɗansu suna 'yan guje-guje kun san mayaƙi dole sai an ɗarika ba shi abin da zai nishaɗi shi yasa tadan soja ai zaka ji akwai 'yan waƙe-waƙe da sojoji ke yi in muka sa kayan soja haka za mu riƙa yi amma yanzu a kawai kawai mu zo ɗan da nan kawai sai a ji malam rufa'i ya zo yana waƙa misali misali menene irin wakan da kuke in kun sa kayan sojoji ai in mun ka sa kayan sojoji za ku ji muna irin wa'annan waƙe waƙen kai har rawa muna yi in mun sa kayan soja mu dan taka rawa saboda soja yana neman abin da zai ba shi nishaɗi ya ba shi ƙarfin ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa to irin shi sahabbai suke yi kawai suna cikin wannan hali kawai sai annabi ya sa mai shele shela as-salatu jami'a as-salatu jami'a duk inda sahabbai suka ji an kira wannan kalmar to sun san babban sako ne zai biyo baya wato kamar ana so ne a ce jama'a ku tattaru guri ɗaya ku tattaru kowa da kowa ya zo duk inda ka ji wannan kalmar ko a masallaci ne ka ji an ce as-salatu jami'a to ka san an samu kutufi na rana ko na wata ko kuma an samu wani babban al'amari da yake da bukatuwan al'ummar musulmi su san halin da ake ciki a kuma shiri da tsammara don ɗaukan mataki to sahabbai suna cikin wannan ne kawai sai suka ji as-salatu jami'a as-salatu jami'a jama'a tattaru a tattaru sai duk sahabbai suka taru a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya fara musu bayani ya ce musu babu wani annabi da ya zo kafin ni babu wani annabi da ya zo kafin ni face haƙƙi ne akan wannan annabin ya minas da al'ummansa duk iya alkhairin da ya sani gare su alkhairin nan ko na duniya ko na lahira addinin nan alkhairin nan ko ga addini ko a zamantakewa alkhairin nan ko ga ɗaiɗaiku ko ga cinciran dan al'umma ga baki ɗaya babu wani annabi face haƙƙin shi ne sai yi ma al'umman shi bayanin duk alkhairin da ya sani dangane gare su kuma haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne a wuyan shi ya musu bayanin sharrin da ya sani dangane da su ya gyara musu ɗabi'unsu ya gyara musu halayensu ya faɗa musu abin da in sun yi za su kubuta daga azaban wutan jahannama in sun yi za su kubuta daga azaban kabari in sun yi za su kubuta daga fitina na rarrabuwa da saɓani wanda zai ta haifar da baƙin ciki a cikin zukata saboda dai inda kake rayuwa cikin baƙin ciki da damuwa ai baka ci nasara ba manzon Allah ce to haƙƙin kowane annabi ne ya ma al'ummansa wannan bayani ya ce to amma ya al'ummata ina shelanta muku cewa bala'in wannan al'umma da rashin natsuwanta da tashin hankalinta to an warkar da mutanen farko mutanen farko sun warke daga wannan matsala zamanin manzo Allah sosa ba fitina ba rarrabuwa ba wani sabani duk abin da aka saba akai abin da ba a gane ba kawai sai aje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sabani fiqhu babu duk abin da aka saba za a je tushen magani a samu waraka wani ya fahimci kaza wani ya fahimci kaza sai a ce a je gaban annabi tsakankanin ɗa da uba an yi saɓani sai a ce a je gaban annabi mata da miji an yi saɓani sai a ce a je gaban annabi sayyidina abubakar da sayyidina umar an samu saɓani sai a ce a je gaban annabi duk wani saɓani da aka samu wurin fahimta ko wurin gudanarwa annabi zai warware matsala akwai saɓani kenan babu saɓani akwai tushen magani sai annabi ce amma bala'i da fitintunu za su zakke makarshen wannan al'umma bala'i da fitintunu fitintunun nan saɓani ne fitintunun nan zubar da jini ne fitintunun nan yawan zunubi ne da bayyana su abu biyu ne da zunubi da kuma bayyana zunubin babu al'umman da ba a zunubi babu al'umma ko cikin sabai ana zunubi akwai laifuffuka akwai manya-manyan zunubai sai dai su a zamanin sahabbai in ka auna laifuffukansu da kyawawan ayyukansu to kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka nutsar da shi a cikin teku nazarin ne wani ma ya san ma da wannan matsala amma wa illa akwai laifuffuka a zamanin sahabbai akwai laifuffuka duk mun san wannan to amma sharrin shi ne bayyana laifi sharrin shi ne bayyana laifi wanda ya je sha wuri a ɓoye shari'a ba ta kai damuwa da shi ba in ya tashi tuba shi da Allah kawai zai tuba wanda ya je ya zina a ɓoye in ya tashi tuba shi da Allah kawai zai tuba amma yanzu wanda ya ta fito social media ta tallata ni ne yar maɗugo ga abin da muke yi ina yin kaza ina yin kaza ina yin kaza kwai da kwarkwatan abin da ake yi a ɓoye wanda yake mata da miji ma a ɗaka ba su iya faɗin wannan kalmomin amma yanzu gashi a social media ana faɗi akwai sharrin da ya wuce wannan wannan sharrin ya fi fasadan haɗari a wurin Allah bayyana ɓannan ya fi ɓannan haɗari a wurin Allah to duk yana cikin fitintuni manzon Allah ce to wannan al'umman fitintunu za su zake mata fitintun da za su mata to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi ne wanda baya faɗin cuta sai ya faɗi maganinta duk inda annabi ya faɗi cuta wallahi sai ya faɗi magani ko dai ya faɗi maganin kafin cutan ko ya faɗi cutan bayan ya faɗi kafin ya faɗi maganin amma duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cuta sai ya faɗi maganinta to duk da manzon Allah ya gama wannan shimfiɗa sai ya kawo ta gaba kuma nan ne gaban babban inda nake so mu mai da hankali a kai sai ya ce faman ahabba an yuzahazaha anin nan shi ne abin da muke magana akai duk wanda ke son a nisantar da shi daga wuta da Allah cikin kunan wace ce take son a nisantar da ita daga wuta duk wacce take so ta daga hannu in akwai shafaffiya da mai da tafi karfin ta daga hannu ta to shikenan tabaranin ta haka nan yawwa to Allah ka nisantar da mu daga azaban wuta kun san nukan ta faɗi cewa duk inda ka ji an kawo ta falala to idan ka ji ana tallan falala kai yau ka ce ni ma ina so karki ce ina ai mu ai mu manya ne wallahi kina ji kina gani yar kankanuwa za ta shiga gabanki kuma ki ta nema ta kasa samu a zamanin manzo Allah sallallahu an taɓa yin haka annabi ya rattabo mutane ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da ukuba ba akwai darajar da ta kai wannan okasha bin mihsan al-azdi yana jin wani ya daga nace manzon Allah ka roki Allah in shiga cikin su annabi ya ce kana cikin su wani ma ta manzon Allah ni ma ka yace okasha ya riga ka da haka idan kika ji ana bayanin falala zabura ko a zuciyanki ki ce Allahumma inni as'aluka min fadlik kun gane ko da baki farka ba to ballantanan ana magana akan kubuta daga azaban Allah da samun aljannan Allah menene na koyewa ce ya Allah ka ba mu cikin falalanka zuciyanki ta koma ga Allah ki nemi Allah subhanahu wata'ala ya baki to manzon Allah yake cewa faman ahabba an yuzahazaha anin nar duk wanda ke son a tsamar da shi daga azaban wutan jahannama wani da kalar jannata yake son a shigar da shi aljanna me muke magana akai aljanna da ni'imominta da hanyoyin shiganta wutan jahannama da ni'imo da azabodinta da hanyoyin kubuta daga gare ta kenan ga amsa manzon Allah zai bamu ya ce duk wanda ke son a shigar da shi aljanna a nisanta shi daga wuta sai manzon Allah sai ya gaya mana waɗansu tadoda guda biyu sai ce falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه lallai ko ana ha maza ha mata ko da daɗi ko ba daɗi ko da talauci ko da arziki ko da zauranta ko da aure ko da haihuwa ko ba haihuwa ko da kyakkyawan shugabanci ko ba kyakkyawan shugabanci ko kaya sun yi tsada ko sun yi arha ko kina da farin jini ko ba ki da farin jini kai duk halin da ake ciki dai to mutuwan ki ta zakke miki kina mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama wal ya'ti ila an-nas alladhi yushibbu ay yu'ta ilayhi kuma duk irin yadda kake son mutane su yi maka mu'amala kai ma kai mutane mu'amala shikenan hanyar shikenan hanyar jama'a musulmi mutuwar cika da yana mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama imanin da ba shirka imanin da ba raba kafa imanin da ba bid'o'i a ciki ana nan an tsaya akan imani da aikace-aikacen imani ko duk abin da ke rubuta imani ko yake raunana imani ka nisance shi babban abin da ke rubuta imani shine kafirci wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu duk wanda ya kafirce na imani ga imani kai sai kace ka kafirci to aikin aikin mutum ya lalace to duk halin da ake ciki ki nisanci kafirci ki nisanci shirka da Allah allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su da shirka ba ba shirka ko za a yi miki kishiya a ji a yi kai an dade ba a yi ba kishiya da iyakanta duniya in aka je lahira duk ba ni maganin kishiya wanda za a nama fi su durihim min fille duk wata damuwa da kaikayi Allah ce a cikin sukatan yan aljanna da haka da mai dakin gabas da mai dakin yamma da mai dakin kudu da mai dakin arewa in ma da mai dakin sama da mai dakin ƙasa wanda za a nama fi su durihim min fille in an shiga aljanna shikenan suna na a matanka amma kuma ba maganin kishi ba san kishi ba gidan aljanna to kishi maki wa kishi da wani ke da kike da gidan da yake ya yi sama da ƙasa sau goma ke kaɗai ke ruwata ke kaɗai ta haka za ki miƙe ƙafa fa gidanki ya yi sama da ƙasa sau goma kamar yadda manzan Allah faɗi a cikin gidan a cikin hadisi sai ne yanzu ɗan ɗakin ki bai takara kayo ɗakin ki bai wuce masallacin nan ba da ɗakin da da dining da waye da waye duk bai wuce masallacin nan ba ke kiki shi da wa kai Allahu akbar Allah ka dace da mu da rahamanka to a cikin gidan aljanna duk babu wannan wannan wannan kishi kishin da ake yi wata tana nan tana jin zafin kishiyanta wata tana iya fitowa da shi wata ba ta iya fitowa da shi wata ta iya yaƙi mu kuma maza da inda muka gane yaƙi muna ganewa ko kuna ɗauka ba ma ganewa ko wallahi ki gani yakin ki muna gani mun gani Allah wal musta'an akhirin Allah ya ga ƴan uwa mata wanda ƴan uwa mazan ma masu yin muku leshin muna muna muna karatu da wata bayawan Allah da wayansu bayan Allah a Kaduna wata babban matan wani babban mutum ne a jihar Kaduna babba ne babba ne kwarai da gaske danganci ya sa muka ɗauko batun batun ƙara aure muna ta kawo falalan ƙara aure za a ce mace ki za ki kaza za ki kaza kai ta kasu ta ce ala gafa ta malam duk wahalan da ake yin nan wallahi zan iya yi na ce Allah da ta ce wallahi tallahi za ta iya yi dan Allah malam kama da yin wannan maganan kawai ba yi da wani amfani wannan maganan na ce tabbi ni ma fa kenan fa malamin fa kenan to inda mai gidan ne fa inda mai gidan ne kawo mata wani kila kwalla mai mali za ta yi to ballantana a ce tabbas gashi ya zama zahirin za a yi kaga akwai tashin hankali hakan akwai wata matan wani amini na shi ma a Kaduna ne muka je aikin hajji da ita ta san irin yadda mijinta yake mutunta ni kwarai da gaske a makka muka haɗu da ita malam salamu alaikum ina gajiya kun zo lafiya kaza kaza kaza malam kun koyi waya da mutumin naka nace ba miya bari in kira shi ku gaisa sai ta kira shi muka fara magana ina gajiya ya gida ya kwana biyu ya yara nace yanzu kana ina ce ina gida to ni namiji a matsayina na namiji ba zan tambaye shi yaran shi ba sai na ce mishi a kana gida duka za ta yada yara ke ne yanzu daga kai sai yara kule da wannan kawai sai ta fara malam za ka saki layi fa malam fa akwai wata ƴana a wurin akwai ƴana a wurin haka sai ta fara gaya mata ke kawun ki zai saki layi wai zan cusa mishi tunani yanzu shi kaɗai ne daga shi sai yara kun gane ita za ta san tura mishi wannan tunanin in so samu ne in mishi rafa rafa kar ya gane cewa yana cikin damuwa daga shi sai yara sai tana gaya mata ke kawun ki zai sake layi wallahi malam ka sake layi ka sake layi ina cinta ina jinta ita dai ba za ta iya ba ta kwace wayan bane ballanta na to an gani za ku yi ta haƙuri a gidan aljanna babu kishi babu kishi kishin iya kan shi nan duniya shi yasa an za ki kishin maki mai tsafta akwai kishi mai kyau mai tsafta kishin da zai zabarar da ke ki kyautata sama da yadda ya kamata ki shi ne kishi mai tsafta sai ki farin jini a wurin mijin ki farin jini wurin dangin miji ki farin jini a wurin Allah subhanahu wataala wallahi kin kasa kishin ki amma din da ke tsaya kawai ke ta wani bakan magana ke ta habaici ke ta Allah ya isa ni wallahi Allah sai ya mana hisabi rafkananniya tana nan ta ki kyautata kawai ta tsaya tana ta Allah ya isa ba haka ake kishi ba ki kyautata ne sama da yadda take kyautatawa in kina zaman talauci ne ba ki da sana'a ki nemi sana'a mana ki nemi sana'a kika nemi sana'a ki siye dangin miji ki siye ma mijin shekaran kansa ba shi kenan ba yudlatul qulubi ala qadri man ahsana ilayha ko ba ka ba kuma tahaddu tahaddu da annabi ya faɗi duk wanda aka yi mishi kyauta sai ya ji yana kauna wanda ya mishi kyautan nan to sai annabi ya ce kai imani da Allah imanin da yake babu shirka babu kafirci babu bid'o'i a ciki dan so suke raunana imani sannan kuma babu manyan zunubai dan suna raunana imani idan kuma mutum ya zunubi to nan da nan ya istighfari zuwa ga Allah wallazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قل فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم منين جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة suna da gafara daga Allah da gidan aljanna babu yadda za a yi a rayu babu zunubi amma nan da nan ka dawo kan istighfari akan zunubin ka ku daidaita da Allah subhanahu wataala to ka samu imani nagartacce ba shirka ba kafirci ba bid'o'i ba manya-manyan zunubai inda hali kananan zunuban ma kai bakin kokarin ka wurin kayake zuciyanka abinda zaka iya yi irin yan kiɗe-kiɗen nan da ake yi a gidan rediyo irin a waya irin waɗannan kan yi sun ce su gwargwadon abin da zaka iya yi irin yan kalle-kallen nan da ake yin su ba tare da niyya ba kai bakin kokarin ka ka kame sai abin da ya zama babu makawa lamam kenan kana hada da istighfari to wannan shine zai baka imani mai ƙarfi akwai kuma aikace aikacen imani wanda yake mun san su ka tsara wajibanka shine babban abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya gadiyato maka soyayyen Allah farallai da wajiban da Allah ya dora maka sannan ka tsara da nafilfili zaka samu daraja a wurin Allah subhanahu wataala to kaga wannan idan ka samu wannan to ka samu rukuni na farko na kubuta daga azaban Allah da kuma dacewa da gidan aljannan Allah to sai rukuni na biyu manzon Allah ya ce wali ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi duk abin da ka san kana son mutane su yi maka to shi zaka rika yi ma mutane ka'ida ce wannan abin bai tsaye ta maka lissafin ka rika yi ma mutane kyauta ka rika sakin musu fuska ka rika yin musu nasiha ka rika nafatan su da alkhairi abubuwan ai da yawa amma kawai sai aka baka gamanniyar ka'ida duk abin da ka san mutane kana son su rika yin maka to kai ma ka rika yi ma mutane kin gani bari ba ku misali don ku gani a cikin ku da Allah wace ce take da wace ce take da ƴan mata biyu ko uku a gabanta sun isa aure cikin ku wace ce take da ƴan mata biyu ko uku to ba za ku nuna ba bari mu kaddara bari mu kaddara kaddara za mu mu ce ke ne kike da ƴan mata biyu ko uku sun isa aure don Allah kina fatan Allah ya ba su mazajin da za su yi aure ko kina fatan su dawwama a gabanki kina fatan Allah ya ba su mazaje su yi aure ana nan ana nan ana nan sai aka ce malam Aliyu Balarabe gashi matan shi ɗaya ce kina fatan yin ni ɗaki kina fata kun gane ai kun ga misali shi matar sa ɗaya ce misali ko ba irin mu bane misali to idan dai kina fatan mai mata ɗaya ne ni ake haɗa da ita na biyu mata kishiya ke ma me yasa kike jin zafi idan naki ce zai ƙaro miki wata kima tilka irin kismatun biza abin da kike fata kowace tana fatan yarta ta samu miji mijin kuma kamar irin su injiniya Aliyu Balarabi wanda yake ba wahala ba tashin hankali ko ba haka ba ba za a barta da yunwa ba ba za a walakanta ta ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba kun gane to ke kina fatan haka to ke kuma yanzu ya ya ce miki to wanki kin dai san kaddaran Allah kun san mazaje tsoron ku suke ji in suka tashi za su ƙara aure tsoro tsoro kun dai san tsoro ko to dama shi komi na kaddara ne abin da Allah ya kaddara wallahi ba yadda za ka yi tana fara jin wannan kalma za ta fara eh to ina jin ka ina jin ka kun gane to shi ne muke so ku gane duk abin da kike so a yi miki ke ma ki mota idan kina son a rage miki wacce in ta je ɗakin mijinta ta zauna cikin mutunci da gata ke ma ki fatan a rago wata a kawo miki ta zauna cikin mutunci da gata imani kenan mutum na san za su ce kai Allah imanin ba iri ɗaya ba ba kala ɗaya bane irin wannan imanin da a kyale shi a ɗako wani to kofofin mu'amala suna da yawa jama'a manzon Allah ya ba mu gamammiyar ka'ida duk abin da kake so a yi maka to kai ma mutane duk abin da ka san ba ka so a yi maka ka kai ma mutane don Allah wace ce za ta zo ta zauna ta ji ana gibanta ana yi da ita to me yasa giba ke muku daɗi wace ce za ta so a ɓata ta ko da a fakaice wace ce za ta so to me yasa za ki so ki ɓata wata ko da a fakaice kun san mata kun ƙware gurin iya ɓata ƴan uwanku a fakaice mukan faɗi wata kalma na daɗe ina faɗanta ‘yan uwa nan sun sani. A zahiri in aka tashi mata kuna ƙoƙari ku ƙwato ma ‘yan uwanku mata haƙƙi, amma ban taɓa ganin mai walaƙanta mace kuma kamar ‘yar uwarta mace ba. Kun gani? Wallahi sai ki mu'amala da namiji ki ji daɗin mu'amala amma kika yi mu'amala da ‘yan uwanki mace reni da walaƙanci da ƙasƙanci zai biyo baya. Kuma abin ban takaicin har a irin a irin ku ustazai wata tana ganin wancan ce shugaba wallahi bata isa ba wancan wa kun gane kuna da irin waɗannan matsalolin to ke ma abin da zaki mu wancan din ba zaki so a yi miki ba dauka misali a ce yanzu mu zaɓo wata mace ita ce shugaba a cikin ku in ke ce shugaban fa zaki so a yi miki biyayya ba zaki so a baki haɗin kai zaki so in baki daidai ba a baki hanzari in an ga abin da bai daidai ba a zo a keɓe ki a ce kin ga wanci kin ga baki daidai ba guri kaza kin ga baki daidai ba guri kaza in kina da hanzari ki ce ga hanzari na ga hanzari na amma za ki so a miki fallasa to don me nake ranki take mota fallasa kun gane batuna da kyau to har alakan ku da mazaje inda ba ki son a ci mutuncin ki shi ma namiji baya son a ci mutuncin shi ta ya zai zo ki dube shi a gaban ƴaƴansa har wata tana cewa ni zan karanta maka ko zan karanta maka menene walakanci da ko mene wai ta san walakanci za ta karanta mishi da karanci wannan ba ke ba za ta kauna miji miki walakanci ba dan me ne ke zaki mishi walakanci kun gani ki dai shato ta da fadi duk abin da zuciyanki ta hararo miki cewa ba kya so to ke ma ki tunanin wata ma ba ta so duk abin da zuciyanki ta hararo miki tana so na alkhairi to ki tunanin ƴar uwanki ita ma tana so sakin fuskan nan jama'a musulmi ka sadu da ɗan uwanka musulmi cikin sakin fuska ma sadaka ce ballanta na magana mai daɗi alkalimatu tayyiba sadaka ballanta na kyauta mun ka wancan ta haddu ta habu ballanta na kyakkyawan zato ballanta na bada hanzari ballanta na nasiha la dara wa la dara baka cutan kowa ba kuma ka so a cuce ka ku hararo abin da faɗi duk abin da ya haɗa ki da wata kawai ki tunanin kai abin da taimun ɗin nan abin da nake so taimun ɗin nan ni ma ba zan mata kun ga inda muna rayuwa akan wannan wallahi da mun warke amma abin ban takaici jini ɗaya gida ɗaya ƴaƴa ubansu ɗaya amma da ƴaƴan Zainab da ƴaƴan Hawwa'u ubansa ɗaya ubansa ɗaya jama'a amma hakanan za a yi ta yin majuna bita da kulli da azumi ne ina jin da azumi ne muka yi magana akan akan ananiya ko san kai a nan wurin da azumi ne ko akan san kai abin da zai baka al'ajabi mata biyu a gida ɗaya mijinsu ɗaya ƴaƴan na gidan ne ba bare ba ne ƴaƴan na gidan ne amma mai wannan ɗakin ita kullum abin da take fata shine sata da maita a ji shi a ɗakin ‘yar uwarta. ‘Ya'yan ‘yar uwarta mayu ne, ɓarayi ne, ‘yan iska ne ba su da mutunci. Alkhairin duniya kar a ji a ɗakinta, kar a ji a ɗakin ‘yar uwan zamanta sai dai a ɗakinta. Waye ‘ya'yan kirki ‘yan ɗaki na, waye ‘ya'yan banza ‘yan ɗakin shegiyancin. Waye ya kamata su yi ilimin ‘yan ɗaki na. wa ya kamata su jahilai yan ɗakin wancan su waye ya kamata su zama masu kuɗi yan ɗaki na su waye ya kamata su zama baƙaƙen talakawa yan ɗakin wancan su waye ya kamata su zama suna da mulki yan ɗaki na to su wane ne talakawan gari zaune gari banza yan ɗakin wancan abin al'ajabi fa gidansu ɗaya abin da aka faɗi akan yan ɗakin can wallahi ya shafi gidan duka in aka ce yan ɗakin hajiyan gabas misali yan iska ne to ya hada da ubansu ya hada da mutanen gidan gabaki daya family ne gabaki daya kun gani to abin da kake son ma kanka ka so ma dan uwanka abin da baka son ma kanka kar ka so ma dan uwanka to waɗannan kofofi guda biyu kenan da manzon Allah ya gaya mana duk wanda ya tsare su zai shiga aljanna kuma zai kubuta daga wuta shine kuma taken wannan wa'azan a takaicen takaitawa kuma nan ne zan tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka ɗaukaka darajojin mu duniya da lahira abinda muka gabatar na ibadu a waɗannan kwanaki masu albarka da suka gabata da sauran kwanakin duniya da ma abinda Allah ka hore mana zani a gaba Allah ka karɓa da gare mu abinda muka yi na kurakurai da laifuffuka da manya-manyan zunubai da ƙananan su Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu daga azaban wuta Allah ka datar da mu da rahamanka da aljannanka ko kuma Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara marayuwanku albarka Allah ya ƙara albarka a cikin 'ya'yanku da mazajenku da gidajen aurenku da dukiyoyinku ga baki ɗaya Allah ya ƙara muku albarka kuma in Allah ya hore muku sai ku kawo goron sallah wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to amin amin mala to amin mala to amin amin
ala abokan jimari da tsari muna fatan Allah ya kara wa rayuwa albarka amin
Allah ya yawaita kwanaki amin mala albarka amin mala kashi wanda aka yi a baya amin mala Allah kuma ya kara ilimi Amin.
da kira da haske amin mala Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake so ya shi amin mala Ah, yan uwa da farko ne duk wanda ke asaran wannan kalmomin ya kamata a jajanta masa ko ya kamata a jajanta masa wayannan gwalagwalan kalmomi wato da farko dai sun rata ko sun bi cikin jini sun fasa farko to abin da ake fata su shiga cikin zuciya su zauna ya kasance lotu bayan lotu ana buɗe su suna ƙara tsarkace zuciya suna wanke zuciya domin a kubuta da shekinan da malam ya fara farko malam ya fara mana da azabun mutane farko bayan Allah duk ajin da gobe Allah ya yi to akwai abubuwa ciki duk abin da Allah ya yi Allah ya kewaye wannan abin da ilimin ku dan Allah baya abu da jahilci duk wani abu da kuka Allah ya yi to akwai ilimi kin gane ba ki gane ba to shi ji Allah akwai ilimin da ya sa Allah ya yi duk abin da kuka Allah ya yi to kuma Allah akwai hikima da ya sa ya yi wannan abu sannan duk abin da kuka Allah ya yi to kuma Allah adalci ne akwai adalci a cikin wannan abu ka fahimta ko ba fahimta ba to dai Allah ya yi adalci a wajen wannan abu mu gode wa Allah farko Allah bai bar mu kara zuwa ba sai ya aiko mana annaba ko bayan mutum annaba mu Allah bai samu gazo to sai Allah ya azurta mu da wannan suna haskaka mana dukkan bayan da Allah ya shimfiɗa wannan wuta da aka yi mana bayani a kai. Adalci ba Allah ya mana. Dan da ba wutan nan ya za a fahim. wata in ta ɗebo Allah kaɗai ya san yadda za a rayu